الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عليتنا علما أو مالا أو منصبا لا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب في المجاهده قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا سنين وقال تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أي انكري إليه وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم والآيات في الباب كثيرة معلومة باب في المجاهدة wannan babin yana magana ne akan yaƙi da zuciya shi ne ma'anar mujahada wannan alif ɗin na musharaka ne wannan yana yaƙin wannan yane ita zuciya an gine ta ne akan ta'addanci da kuma sangarcewa da sakandanta da miƙe ƙafa shi yasa ba abin da ta ki irin abin da aka hana ta ko aka ce ta yi ba abinda ta fi so sai abinda aka hana ta shi take so don ta nuna ta isa an gine ta akan haɗama da mamaya da yin gaban kai da son hutawa da rashin sanin ciwon kai da yin asara to dai ita akan haka take to shi ko mutum in Allah ya taimake shi to sai kokari ya fi karfinta domin wannan duk hanyar da ta bi to wa Allah ba wannan hanyar kuma Allah ba zai goyi da bayan wannan ba idan ranar haduwa da Allah ce to kuma ranar bakin ciki ce da dana sani to shine mujahada shine ka fi karfinta ka yaƙe ta tana fuzgarka kana fuzgarta tana fuzgarka kana fuzgarta har ka fi karfinta shi yasa wanda zai dinga ganin wai ba zai daina sabo ba sai dai a yi masa addu'a ya ji baya san sabon to ya kuskure ana yin addu'a don Allah shirye mutum amma mutum ya ce wai sai ya ji baya san abu sannan zai bari wannan ba daidai bane duk wanda ya dage ya ba Allah abin duk da Allah ya hana ran yana so amma za a haƙura har zuciya kuma ta ji ta haƙura a din akan wannan to da haka wannan babin akan mujahada yake magana yadda za ka yaƙi zuciyarka ka ɗora ta akan daidai sai ubangiji maɗaukakirin sarki ce wallazi na jahadu fina wanda suka iya ƙoƙarinsu a cikin sha'anina suka kifa ciki suka yi ilimi kuma suke ta zikiri suke ta bin ubangiji to Allah ta lana hadiyan nahum subulana lallai zan shiryar da su ta farke na shi sabilu in ka je shi guda ɗaya shi ne tafarkin Allah subulu tafarkun iblis kenan sai dai an yi idafa to shi ne ke tashi daga wannan la tattabi usubula ya ce fatafarraka bikum an sabili annabar sai ya zane dogo guda daya ya yi wa'yansu gefe gefe gefe sai ce wa'yannan su ne subul duk wanda ya bi su ya halaka sai ya nuna wannan dodar wannan shi ne tafarkin Allah amma in aka yi ya dafarsa to shi kenan ya tashi daga na iblis amma ka bar shi shi kadai hanya ce wacce take ta son zuciya to na ubangiji sai ya dafarsa zuwa gare shi yace subula na sai mu shiryar da shi ta farkon wa inna allaha lama almuhsinina hakika Allah yana tare da masu kyautatawa mai iya ta ubangiji da goyon bayansa da taimakonsa tana tare da mosini su kuma mosinuna suna da bangare biyu akwai mosinuna wanda su ne masu kyautatawa da jin tausayi kamar yadda annabi alaihissalam ya ce ina la katabal ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautai akan komai sai ce idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza zabatun fa asna zabiha wal yuhid adukum shafaratahu wal yuriz bihatahu to wannan ihsani ne dan mai tausayi mai jin kan bayan Allah yana cikin musinuna shi yasa zaka ga kasan mu lokacin da ake kulawa hukuma tana da ma'aikata da duba gari malamai ko kaka mutum ya roƙo kaji rike ƙahonsa sai a kama shi so da ba shi da tausayi za ka ga suna amai to nan hukuma haka ya kamata ce ba ma mutum ba duk wani abu da yake da rai ba za a bari a bashi ya wahala ba to nan ihsani ne Allah yana tare da masu wannan akwai kuma ihsani na ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa in ba ka da wannan matsayi to ka tabbatar yana ganin ka shine amsar da annabi alaihi salam ya ba malaika jibrilu alaihi salam lokacin da ya ce da shi ahbirni anil ihsan sai ce aisanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to masu wayannan sufuhun sune musinuna to Allah yana tare da su ubangiji madaukin sarki ya sake cewa wa abud rabbaka kai tabauta wa ubangijinka ba yankewa ba kakkautawa hatta ya atiye kal yaqinu har sai yaqini ya zo maka ba ranar da ake hutu da ibada sai ya ƙine ya zama ya ma'ana ya ƙine shi ne mutuwa sai ran da mutuwa ta zo aka ce annabi alisam haka zai yi to wannan kuma ya jage za a kan al'ummarsa ilhamar kiyamati ba ranar da mutum zai ɗau lifi cewa yana hutun yin sallah ina hutun azumi ba na ba zan azumi ba sai baɗi babu wannan har sai mutuwa ta zo sannan ubangiji madaukin sarki ya sake cewa zukurin sama rabbika ka ambaci sunan ubangijinka wa tabbatar ilaihi tabbatila ka yi naka zuwa gare shi ya naka shi ne ka yanke komai ka koma ga ubangiji shi ne bahaushe ke tsada shi ya naka shi ne in kaɗe ilai ka tattare komai naka kamai da shi ga ubangiji su bahanahu wata'ala sai masu nahau su bincika wannan tabbatar ilaihi shin mazarinsa zai zama tabbatilan ko kuma tabattulan zai zama me yasa qur'ani ya zo da wannan yake cewa tabattulan sai ta tabtila na ba da aiki sai a binciko mana wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa man ya'mal mithqala zarratin khairan wanda ya aikata daidai da mithqala zarra fa ya zarra na alkhairi ya rahu to zai ganshi haka wanda ya aikata dai kwaye zara na shari shi ma zai gan shi masana sun ce ita miskala zarra din nan ba a iya ganinta da ido na fili haka sai an sa mata wani gilas wanda yake ƙara girman abu ya kamba mashi so dubbai ta sana aka saka za a iya gani amma mizanin ubangiji su masu ala ko daidai da wannan na alheri in aka saka sai ya harba sai ya fito an gani haka na shari shi ma sai an gani sai dai a nan kafin na wuce a hujjatul islami da gazali a wannan gurin ta gamu da wulabi rahamatihi ya ce banyi amal miskala zarratin khaira ya rahu banyi amal miskala zarratin shara ya rahu din nan wato kowane mutum abin da yi da mai kyau da ba mai kyau ba sai ya gan shi a filin alkiyama kuma ko hisabi aka yi masa sassauka sai ya ga wayannan yace amma abin da ake nufi idan Allah ya ji kan mutum to sai ya nuna masa duk abin da yi mara kyau sai ya gani kuma yana masa wanda mai kyau amma abin da yadda ake yi zai zama kamar zancen zuci kawai daga shi sai Allah duk taron kiyama ba wanda zai ga abu to mutum zai firgita cewa wangiji an ce ka ji kaina to gashi duk kana nuna abubuwan da ne marasa kyau sai sai alƙawari ne manyan mal misqala zarata sharran ya rahu sai ka gani amma da gani sai kai ba wanda ya san ane da so nake na hukunta ka to za a fito da abin fili a zuba shi a fefai kowa ya gani amma tun da na barka da gani sai kai na riga na ji kanka ba zan maka komai ba Allah ya sa mana cikin wanda Allah zai ji kai wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce ma tuqaddimu li anfusikum min khairin da abin da ku gabatar da shi ga kawunan ku na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi nan ga ubangiji huwa khairan shine alheri wa azama ajran kuma shine mafi girman lada ma'ana wannan da abin da ka aikata na alheri ka gabatar da shi ga kanka baka jinkirtar ba sai bayan mutum ya mutu a ce bayan sa ne za su yi abin da kai ka gabatar da kanka na ibada na sadaka na wane ne na ayyukan alheri to mutum zai tar da shi gaba dama alheri gadan bacci ne ka da shi a baya sai ka tsince shi gaba wa kala ta'ala Allah madaukakin sarki ce ma tun fi gomin khairi babu abin da za ku ciyar na alheri ko magangantar sa ta inna Allah bihi alimun Allah masani ne a kansa kuma zai saka maka akan wannan sai al-imamu yace wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyi a wannan babun suna da yawa kuma sanannu ne ya takaita a iya wa'annan to sai hadisi guda daya wanda shi zamu karanta a babun ko mu tashi wa amal ahadisu fal awwalu an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna allaha ta'ala qala man aadali waliyan faqad azantuhu bil harbi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبئش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعديته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري آذنته أي أعلمته بأني محارب له استعاذني روي بالنون وبالباء كشي استعاذ بي wanda aka yi an rawaito su a haka to wa ammal ahadisu amma hadisai fal awwalu na farko a cikin wannan babu na mujahada ya ce an abi huraira ta radiyallahu anhu kala karɓo shi daga abu huraira allah ya kare da a gare shi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala mai tsira da mancin allah ya faɗa wato hadisi kudisi ya ce allah ne ya faɗa ce na laha ta'ala kala hakika allah maɗaukakin sarki ya faɗa shi hadisi kudisi ma'anarsa daga Allah take amma lafazinsa daga annabi alayhi salam shi sa ba a sallah da shi bayan ibada da shi shi ko qur'ani da lafazinsa da ma'anarsa din nakali ne haka jibril ya kawo shi sa shi yake ibada da shi to wannan hadisin kudusi ne ubangiji ne ya kimsa wa annabi alayhi magana ce da Allah ya faɗa to sai annabi ya fito ya ga mana ga abin da ubangijin ya faɗa abinda ya ce mana adali waliya wanda da ya gaba da masoyina faƙar azantu hubil harbi to na bayyana masa cewa mun shiga yaƙi ni da shi yaƙi ne shi yasa shari'ar musulunci ta na gaba annaba ce duk wanda yi maka wani abu kai kokari kai hakuri kar ka yadda kwana uku ta wuce kuna rikin magana da dan uwanka kuma duk wata so takwas haga duk alhamis in ta zo Allah sai wa kafatanin al'umma annabi alaihi gaba ɗaya gafara amma sai wanda ba sa magana da juna za a ce da'ahu ma hasa yasdaliha abbasu sai sun sasanta haka in litinin ta zo sai wa kafatanin al'umma annabi alaihi gaba ɗaya gafara sai waɗanda ba sa magana da juna mala'iku za ce da'ahuma hatta yasdariha a wasu sai sun shirya to kaga za a yi alhamis hudu a wata za a yi litinin hudu kaga kowane wata ana wa al'umma nan gafara su takwas amma duk wanda yake gaba dan uwansa wanda shi sannan in aka wuce kwana uku ba wanda sallarsa za ta wuce kan hularsa yayi asara wannan al'amalu salihu yarfa'uhu aikin baya cikin salihin da za a daga sannan in aka yi rashin sa'a wanda ake gaba da shi in yana cikin wanda Allah yake so to kuwa wannan ya shiga uku dan ya kasa zai ya kasa zai sai sa musulunci tunda baka Allah ya boye abu uku cikin uku ya ɓoye fushinsa a cikin saƙo kar mutum ya raina saƙo ya ce wannan ai ƙaramin saƙo ne a'a baka san wanda mutum zai yi ya taho mu gama da fushin Allah ba Allah ya la'ance shi sau da aka dukkanin saƙo sai a guje shi haka ya ɓoye yaddarsa a cikin ɗa'a kar mutum ya raina ɗa'a ya ce wani ƙanƙanuwa ce a'a duk abin da ka san alheri ne to yi kokari ka yi domin baka sani ba wata ila a cikinsa Allah zai yarda da kai duba imamu malik duba karatunsa duba tsantseninsa duba girman wasar ga annabi alaihi salatu wasallam amma da ya mutu ba na Allah ya duba ba duba ba yace in an taho da gawa ya gani ko da ta yahudi ce sai miƙe zai ce Allahu akbar eh wannan Allah ya duba ita ya duba so da ka ba yawan aiki kowane abu na alheri baka san wanda Allah zai karba ba kuma karka allanta kanka yi allanta kai ka yanke kai ibadar kai kake ganin ita ce karbabbiya a gurin ka ba ruwanka da wani shi sa da yawa nake jan hankalin mutane idan mutum ya zo yana yin wani abu ko na alheri jama'a suna zuwa suna karba ko ya keɓe wani guri to idan wani ya tsallako sai ce ba da kai nake ba ka ga mai da kansa Allah dan shi yake karba kenan in ko ba shi yake karba ba ya ba wannan bai sani ba wata kila duk abin da ya ararsa na wannan din za a karba kuma iblis ya gani shi da yake na ga abin da ba ma gani sai sa mutun ya ishi kenan mutun ya asara to so da wannan shine nabi ya koyi yaddarsa cikin da'a dan kowace irin da'a ko mun kankanta ta ka daure kai to kuma ya ɓoye masoyansa a cikin halitta don duk wanda ka haɗu da shi ka girmama shi ka kuma yi ma'amala kyakkyawa tsakaninka da shi don baka san alaƙarsa da ubangiji ba subhanahu wata'ala to wannan kenan an hana gawa da masoyin Allah subhanahu wata'ala to sannan sai ce ma ta ƙarraba ilayya abdi bi shay'in bawa na bai kusance ni da wani abu ba a habba ilayya mafi soyewa a gurina min maftaratuhu alaihi sama da abin da na farlanta masa duk abin da Allah ya farlanta shine yafi komai a gurin Allah saboda ka ibada rukuni rukuni ce akwai mai daraja ta daya akwai mai ta biyu har zuwa ta ɗari shi yasa da aka zo shi abul iman annabi alaihi salam yace bid'un wa sab'una shu'ba sai ce alaha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imadatul azani dariki duraka ibada hawa hawa hawa wacce tafi kowace ita ce faralla sallah ta faralla ita ce sama da komai a dukkan salloli da za a yi azumi na faralla shine sama da kowane azumi da za a yi haka zakka ita ce sama da kowace sadaka da za a yi haji ta musulunci hajjul islami ita ce sama da kowace haji da mutum zai yi wacce da kana saruri baka taba zuwa haji ba wacce za ka je ta farko ita ce sama da kowace da ita ake kira hajjul isra farilla ce idan ana bin mutum bashi biyan bashin nan shine wajibi a kansa ba yin sadaka ko kyauta ba ciyar da iyalinsa farilla ne a kansa ya fi abin da zai ce da sauran mutane a duniya saboda haka kowane abu da aka dora aka mai da shi dole a kanka to shine sama da kowane irin abu da za ka yi wanda kai kasa kanka don haka shi kamar a nan nake son ja hankalin mutu ga ramadan yana zuwa an matsa malamai sukan ba wa tahajjud ƙarfi ka faɗaitar da mutane a ja hankalinsu ka ga rukuni-rukuni na 'yan mata da zawarawa da yaran mata da tsofaffi da haka ai ta fita tsakiyar dare ana tafiya ana tafiya ana tafiya amma an aka je aka gama salar asuba kuma sai rana ta fito to in kana so ka kwatanta salar tahajjud da salar asuba ga hanya ka samo dirka ko gwafa guda uku ka kafa ka ɗauko ɗan boto ka ɗora kuma ka je ka duba birnin kano can daga dawanau har zuwa ɗan goro wannan duk gine-ginen da suke tun daga rimin gata sabuwar jami'a har zuwa gidan na mata wannan rukunin gabaɗe shine sallar asuba wannan tahajjudin shine wannan ɗan bota ta ina za ka kwatanta su to da wannan shi Allah ya ɗora maka haka azumi na sittumin shawwal shi ma mutane suna ba shi kima fiye da tafaralla kuma wannan malamai ne suke sa ɗora mutane akan haka sai mutane su zo mace ta bar azumi ba ta yi ba amma sai ta ce ba za ta rama azumi ba wannan za ta yi ba ta sani ba wataƙila kafin ta gama ta mutu in ba ta taɓa yin azumi na nafula ba ko namiji bai taɓa yin azumin nafula ba in yi mutu Allah bai taɓa tambayarsa ba amma azumin farilla yana mutuwa zai tambaye shi sallar farilla mutum na muna mutuwa za a tambaye shi to ka ba a mai da wannan abin da Allah ya ɗora maka shine yafi kowanne a wurin ubangiji subhanahu ta'ala shi ake mai da hankali a tabbatar ya tabbata in an bashi kulawa yanda ya kamata to sai kuma a koma nafila to ita kuma ga nata alherin kuma ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da na fulfuli hatta uhibbahu gaya da zai samu shine har sai na so shi anan ita nafila ita ce take sa a sami soyayyar Allah amma me yasa ita faralla mafi yawan masu yinta tsoro ne yake sa su su saboda ya san in bai yi ba za a ƙona shi kuma sai ya biya ita matsayin faralla kenan shi sa da yawan da dama za ka ga mutane an zo sallah ko magarba ko isa ta ala ai mu huta yana jin nauyin ce yana jin tsoron ya bari a ƙona shi shi dai so yake ya kice ta to naka ita farilla ita ce matsayinta haka take duk mafi yau masu yinta tsoro ne ke sashi to amma idan har ta zama jiki a gurin mutum ta zama jini da tsoka ta kwanta masa a rai ya zama yana son yin ta ba tare da jin tsoron ko za a kona shi ba ita ce yake son ta sosai kamar yadda annabi alaihi yake cewa zu'ilar qurratu aini fi salati in abu ya taso idza hazabahu al-amru sai ce arhina biha ya bilal arhina biha ya bila ba musu hutu samana sauki a raina da ranmu da yin sallah to in ta zama wannan ko azumi ya zama wannan zakka ka fitar da ita sadaka ta zama bilmali hakaza wa hakaza to za kai ta yi kai ta yi abinda aka ɗora maka in baka yi ba za a tambaye ka sai da ka yi shi yadda ake so wanda kuma in baka yi ba ba za a taɓa tambaye ka ba sai kuma ka rike shi sosai ka mai da hankali sai Allah ce kaunata ce ta sake wannan to sai ya soka sai faralla ta tsaya to sannan ko sai a kifa ciki a nafula yin wannan Allah zai gane dan shi kake ba dan jin tsoron so so kake ka kubuta ba kai dan ka kubutan kuma kai dan kauna to sai ya soka idan aka samu wannan sa'ar Allah ya so mutum Allah sa mana ciki to sai faɗa mana abin da zai biyo baya cewa kai din nan gaɓoɓinka zai talakawa ne amma akwai sarki guda ɗaya ita ce zuciya ita ce sarauniya annabi alaihi ce inna fil jisri muzgata idza saluhat saluhal jisru kullu wa idza fasadat fasada al jisru kulluhu ala wahiyal qalb wannan gudan tsoka in ta gyaru jiki gaba daya gyaru in ta bace ya bace sai ce fada kika ji ita ce zuciya to ita ce sarauniya an saka ta a kirji an kuma kare ta a cikin keji tana tana jin kanta aka tsare ta anan haka kuma nesanta ta da inda bayan gari yake da inda bawali yake sarauniya ce ita ce take juya komai to tana da yan rahoto guda biyu tana da kuma dogarai guda biyu yan rahotonta shine kunne zai jiwo kalma in ya ji sai kai mata ya ce aiko wannan kalma madalla madalla ta yi daɗi tana da kyau to in ta karɓa to ko za ta sa a yi wani abu so da ka za ka ga idan zuciya ta zo kunne yana ji in aka samu waƙi ya zana rangada waƙa yana ziga mutum sai ga matsoraci irin na inanaha sai ya kundin bala ya fada cikin halaka so da waka ta ziga shi ta taba zuce sai zuce ta yi masa wannan sai ka tada kankamura furar danko a shekara damu babu ta kurba in mawaƙi zai dinga ziga shi sai ta take duki hannunsa gaba daya ya tashi ba shi da komai to haka ita kunne iki a zo a faɗa wa mutum kalma sai kasa bacci sai jini ya hau a ƙarshe wani sai ya mutu a faɗa mutum kalma sai fashe da kuka na jin daɗi saboda da alherin da yake cikin kalmar da aka faɗa masa saboda aka shi kunne ɗan rahoto ne zai ji ya kai wa zuciya ta kuma ta yanke hukuncin yana da kyau abin ko ba shi da kyau yana da daɗi ko ba shi da daɗi to sai ɗan rahoto na biyu shine gani shi kuma zai kai mata ta ce kai wannan abin kyakkyawa ne ko ce wani abin mummuna ne in kyakkyawa ne ya ba ta sha'awa sai ce a neme shi in bai mata kyau sai shi a watsar da shi ya aka tara wani abin in mutum ya kalla sai kwara amai sai kwara amai so da ta kai ta nuna ko dan waya taba zuwa wani gida ana yin sakwara a wani gari da ya je nan kudu a sai na faɗi garin ba da ya je ya zauna a irin kujerun na zaman mata na 'yan kwari ya je gidan cin abinci sai tara tana yin sakwara tana malmalawa tana malmalarsa tana sawa a'a yana zaune a kujera ba sai ya ga ɗanta ya kashi ba sai ɗarko jarida sai ta goge kashin ta kaɗe sai ta yara sai ta tsohoninta a cikin sai ta gutsuro wannan abin nan ɗan marmalalliyar da aka kirba ya ta kutsuro ta marmala shi yana gani kullum sai ga yana kan kujera ha ya fara fara amai lafiya sai ce abin da naga tayi zai ci abincin wannan to kaga gani ne ya kai wa zuciya kuma ta yi kyamar abu in aka kai mata taso shikenan in zina ce ma sai ta sa mutum ya ji to wannan ji da gani sune wakilan zuciya masu kai mata rahoto sai kuma hannu da kafa su ko shine dogare su take aika su aiwatar da abin da take so to sai ubangiji ya ce in na soka zan maka lamunin wannan hudin amma me ya lamunin hudin zuciya zai gyara duk abin da zai zo maka ka ji ko ka gani sai ya shiga cikin babashir ibadillazina yastami'una alqawla fayattabi'una asanahu duk abin da izo kyakkyawan kawai zai tace maka shi za ta ji shi za ta ɗauka sai mawaki ya zo ya ta waƙa ana rawa ana hulula amma in ya tace maka kai in ka ji sai ka dinga kuka sai tauhidi ya same ka sai tsoron Allah ya same ka zai lamunce wa ganinka duk abin da za ka gani a lamunce ike ba zai je wurin zuciya ba sai tatacce wanda ba za ta sa ka ka saba wa Allah ba duk abin da za ka ji sai an tace shi so da ka ji an amintar da shi gani an amintar da shi in wa'annan suka samu tatuwa suka kubuta suka kai wa zuciya abu tatacce to saboda haka hannu shi ma samu lamuni ita za ta sa sai dai ta sa a zama alyajul uliya khairu min alyadis sufla wanda zai bayar ya fi wanda zai karba ya fi gaban ya je ya miƙa hannu isata ya fi gaban ya duka ya fi gaban ya zalunci ya fi gaban ya ɗau alƙalami ya rubuta abu mai dafi wanda ya fi na miciji dafi ya saki ko a jarida ko a wani littafi duk abin da zai yi sai wanda yardar Allah take ciki sannan kafar ita ma ba za ta taka ta je inda Allah ya hana ba dama ita kafa tana da abu guda biyu ko ta taka ta je ta dandagare ƙasa ko kuma ta hau abin hawa duk hukuncinta ne in ta hau abin hawa hukuncin kafa ne in ta tafi a kafa ta dabi sayyada shi ma hukuncinta ne abinda za a yi to sai Allah ya bawa kafar lamuni ita ma tunda zuciyar ba za ta tura mutum ba sai inda Allah yake so zai tafi makaranta zai tafi neman abinci zai tafi ibada zai tafi sada zumunci zai da abin duk da dai zai zama mai kyau to shi zai to mutum ya samu wannan Allah ya so shi ya bashi lamunin ji ya bashi lamunin gani ya bashi lamunin hannu ya bashi lamunin kafa to ya zama wani abu kuma a gurin Allah a lokacin sai kai hankali da shi me hankalin da shi wa in sa'alani a adaituhu in yayi roke ni sai na bashi shi kuma in kana neman alheri da babu irin sa a rayuwar duniya shine karba addu'a wanda duk Allah ya wala mu in ya roƙa zai ba shi ya yi masa bai wadda ba tasa ba ce ta duk zamanin su ci gaba ɗaya har wanda za su zo nan gaba domin zai iya roƙa musu bala'o'in da ya hanga za su iya samun su su ba za su kawo ba sai roƙi Allah ko sun zo kada abin ya same su shi kenan Allah lawa ibn al-hadrami radiyallahu anhu yana da ciwon da Allah ke karba addu'a sahabi ne na annabi alaihi salam amma idan ya tafiya suka rasa ruwa kishirwa sai ya haka in yi roƙi Allah gurin za a yi ruwa in suka ɗiba suka sha suka ba dabbobi suka cika salka sai ce ubangiji su wane suna baya in sun zo na gurin na roƙe ka ka musu suna zuwa sai su ga hajiri kawai sai a yi ruwa su ɗiba haka iki wannan ne ya sa ku ga annabi alaihi salam ya kwaɗaitar da sahabbansa manya-manyan ruwan lahi alaihim akan in sun haɗu da waisul karni su roƙe shi yi musu addu'a saboda ana kiransa as-safiyul khafiyu tatacce boyayye wanda duk abin da ya roƙi Allah isa yayi to annabi ya nuna mana wannan ne cewa idan Allah ya hada ka da wanda in yi addu'a ake karba to kai amfani da wannan damar ganima ce kariba ce ta kar ka bari damar ta wuce ka sannan kuma komin darajar ka komin girman ka in yi maka addu'a ce girman ka ya karu sina abubakar duba kimarsa sina umar duba kimarsa sina usman duba kimarsa sina ali radiyallahu anhu duba kimarsu amma da kansa yace in kun haɗu da shi in kun samu dama ku roƙe shi roƙa muku Allah gafara ku yi sai zamu yi sina umar aka yi suka mai shi a jabal abi kubais suka samu yan uwa ka ga musu yace yana can yaro ne dan asako yana filin arfa da dabbobi suka bi shi suka same shi suka tambaye shi kai ne uwaisu ya ce e daga karan ya ce e daga murad e kuturta ta fito maka ka roƙi Allah ya yi cire goge maka ita bar maka a goshe ce ga alamar ma kana da mahaifiya faɗa ce to yi mana adda ce ba zan ba da me zan ware ko kaɗai muku adda sai ce ka san waye ko wannan umar ibn al-khattab kenan wannan ali ibn abi talib sai gyara zama suka ce to wannan tambayoyin da muka yi maka muna zaune annabi alaihi ya ga wannan sufofin kuma yace mun haɗu da kai in mun samu dama sai daga hannu to shine ya addu'a wai su ko ƙurarsu ba zai gani ba sun fi ƙarfin sa amma me yasa annabi alaihi ya wannan so yana san alheri ga al'umma sai duk darajar su in uwai sai addu'a ce ta ƙaru to shi yana san su ƙarin shi yasa ya haka sannan ko yana so nuna al'ummarsa duk ran da kuka haɗu da mujabud da'awati to kun samu kasaitaccen alheri kar ku bar wannan dama ta wuce ku amfani da ita a yanzu fa ba wanda mutane ba su dauka da ku alheri ba ba su dauke shi komai ba irin ijabatu da'awa kowa a warai ne yake daukan abu Allah ya kiyaye mu sai ce wala inista'azani kola inista azabi in ya nemi tsari a guri na la'u'i zannahu lallai sai na tsare shi rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisi saboda kurewar lokaci shi ma a gurguje anan za mu sa aya Allah samu cin alazin da sami unar kaula fa yattabi'una asanahu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam